الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العتق والولاء كتاب العتق العتق أنت رواكي والولاء دكما إنما الولاء لمن أعتق أليس كذلك za a gani wanda ya yi ‘yan tabawa shi ke da walicinsa ko ko a'a wanda ya sayar ko ya za a yi alwala uliman a asadu haka za ka lara su zai jibinta shi ne mai jibinta ke nan قال حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله باب من أعتك شركا له في مملوك باب انك بيان cewa mutum mutane biyu ko uku suna da shirka a cikin bawa ɗaya sai mutum ɗaya ce shi ya ‘yanta rabinsa to yaya hukuncin yake ya za a yi قال حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم إتي من أعتك شركا دوان دي أنت ربنس أتكم باوا له في عبد يتي يا أنت ربنس ku biyu kuke su biyu suke mallakan bawan sai ce ya ‘yanta rabonsa bawan ya ‘yantu rabi kenan saura rabi kenan ko alaisa ka zalik to me ke hukunci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa kana lahu malun yablughu thaman al-abd in yana da kuɗi da zai iya sayan bawa to manzon Allah sai ce quwwima alaihi qimata al-adl sai a kimanta sauran ragowar da ba yanta ba na bawan kima na adalci ba za a ƙara sama ba ba za a sauka daidai wa daida fa'ata shuraka'ahu hisasahum waɗanda suke da musharaka a ciki sai biya su hissansu wa a taka alayyar abdu shi bawa ya zama ya samu ‘yanci cikakken ‘yanci wa illa in ya ‘yantar da abin da yake mallaka a cikin bawan wa ba shi da kuɗin da za a biya su bawan ya zama ɗa faƙad a taka min huma a taka haka za ka da rasulullah sallallahu alaihi sallam ya zama rabin shi bawa rabin shi ɗa kenan ko in mutum biyu ne in mutum uku ne fa ɗaya bisa uku shi ya zan bawa biyu bisa uku haka alun majarra hala malikun imamu malik yace wal amrul mujtama'u alaihi indana fil abdi yu'taku yu'tiku sayyiduhu minhu shiqsan yace yanda al'amarin yake shine bawan da ubangidansa ya yantar da rabonsa a cikinsa thuluthahu aw rubahu aw nisfahu in su biyu ne rabin shi ke in su uku ne ɗaya bisa uku in su hudu ne ɗaya bisa hudu aw sahaman min al-asmi ba'da mautihi annahu la ya'tiku minhu illa ma ataka sayyiduhu yace wasiya ke ne ya bari bayan mutuwarsa in ya mutu abinda ya yanta shine za a shine zai zama da sauran yana bawa su je su kashe Muhammad wasamma ne zalika shaks abinda ya ambata shine zai zamo da wa zalika yace yadda abinda yasa haka anna ataqata zalika shaks inma wajabat wa kanat ba'da wafatil mayyit yace saboda yancin ya zamo ne bayan don wasiya ne bayan ya mutu kaza kaza to bai samu yancin ba sai da ubangidan nasa ya mutu wa anna sayyidahu kana mukhayyaran fi zalika ma asha ai ubangidan nasa ai yana da yanci da ya ce ya yanci rabin shi yana cikin rayuwa bai mutu ba zai iya janyewa zai iya yanta shi duka baki daya falamma waka al'itku ɗin abdi ana sayyidihi almusi da ubangidan bawan wanda ya wasiyar ya yanta shi yancin ya tabbata lam ya kulli almusi illa ma akhadha min malihi tun da ya ‘yanta shi to ba shi da komai wajen bawan kuma sai abin da ya ‘yanta daga bawa illa ma aka zamin malihi sai kana da bawa da shi da mallakarsa da shi da abin da yake mallaka duk mallakarka ne a laisa ka zalik za ka yi karban kudinsa sai ka ce yau ya zama ɗa to daga yau ya zama ɗa ɗin ba ka mallakan wani abu na cikin dukiyarsa kudin shi an fahimta to tun da wasiya ne ya yi bayan ya mutu ɗan ya zama ɗa magadanka ba su da wani abu a duki a cikin wannan bawan kuɗin shi saboda shari'a ta shari'a ita yadda take tafiya ke dukiya suna bin bawa ne amma ƴaƴa ba bawan suke mana mutum na bawa aka ƴanta shi ƴaƴantu har kuɗinsa har dukiyarsa amma aka ƴanta shi ba ƴanta ƴaƴansa ba ƴaƴantu amma ƴaƴansa fa suna nan bayi abinda imam maliki zai faɗa kenan kuma yanzu ba bayi imam maliki ya kawo matsaloli masu yawa masu wahalar fahimta kuma yanzu ba bayi aiko akwai bayi ne yanzu ko sai ya ce kowa bawa ne amma kuma ba bayi yanzu akwai bauta ne yanzu babu waɗanda aka yi da suna nan ko tun daga zamanin jihadin shehu ko in suka musalsal in yana nan ne da musalsalin shi shikenan ba yadda za a yi in kuma wani abu ya shiga ciki kuma to shi kenan shari'a tana aiki ne da abin da yake tabbas da abin da ya tabbata ba za ka yi cewa ai sarakuna suna da bayi kwarakwarai don mai ba sai a duba a gani yaushe bautar ta shiga yaushe aka samu bautar da aka yi mai jihadin shehu to da aka yi jihadin shehu waɗanda suka zama bayi ɗin in ba ɗan tasu ba har yanzu suna kan mai bayansu ba suna haihuwa ba ne ba to abinda za a fada shi ne ai da bature ya zo ya hana bauta bature ya zo ya hana bauta bature ba zai iya hana bauta ba sai dai in ya sai bayan duk ya yanta su da karfi ba za a tilasta ma mutum ya yanta mishi bawansa ba an fi karfin shi ke an fahimta sai dai sai a ce to shi kenan bature ya zo zai hana bauta duk bawan da ke sakkwato ko yake arewa ko yake ko menene an za a biya kuɗin shi a yanta shi in ba haka aka yi ba da ƙarfi ba za a iya ‘yanta maka bawanka ba an fahimta to shi yasa matsalar da ke matsalar da ke faruwa kenan tsakanin akwai bayi ko babu bature ya zo ya ‘yanta bayi sai an shiga ciki an duba an gani me ke akwai ولم يعتق ما بقي من العبد لأن ماله قد صار لغيره saboda dukiyarsa ya zamo zuwa waninsa فكيف يأتيكم ما بقي من العبد على قوم آخرين ليسوا هم ابتدوا العتاق ولا أثبتوها ولا لهم الولاء wanda ya ‘yanta bawon shi ke da mai? shi ke da wala'ansa ke nan ko shi ke da jibintansa waɗanda za su zo da sunan gado ko da sunan ba su suka ‘yanta ba ai ba su da ba su da wala jibintansa innamal wala'u liman a taka ولا يثبت لهم وإنما صنع ذلك الميت هو الذي أعتق wanda uban wanda yi wasiya ya ce ya yanta shi tun yanzu ko kuwa ya mutu shine ya yanta bawan shike da walitakarsa wa asbata lahu alwala'u fala yuhmalu zalika fi mali ghairihi illa an yusiya bi an ya'tika ma baqiya minhu fi malihi sai dai in yayi wasiya ne in bayan mutuwa a yanta sauran bawan a cikin dukiyata ko kai ka ce a cikin dukiyarka wanda ya yanta shi ke da wulaya fa inna zalika lazim li shuraka'ihi wa warasatihi wa laysa li shuraka'ihi an yaban zalika alaihi ba wa laysa li shuraka'ihi waɗanda ke da musharaka a cikin bawa ba su da yancin su hana abin su ce su ba su yadda ba wa huwa fi sulth malil mayyiti alhali ko shi bawan za a yanta shi ne a cikin ɗaya bisa ukun dukiyar mamacin saboda in ya zo ya ce ya yi wasiya bayan mutuwar shi wannan ya zama ɗa dubawa za a yi bawan ya kai ɗaya bisa uku cikin sulisinsa ko kuwa a'a in aka kimanta bawan ya kai ɗaya bisa uku na sulisinsa to zai iya yin wasiya amma in ya fi haka to ba haka zai ba za a ji yadda za a yi daga baya insha Allah li'annahu laysa ala warasatihi fi zalika darar qala malikun imam malik yace walau a ataka rajulun susa abdihi wa huwa maridu da mutum zai ‘yantar da ɗaya bisa ukun bawansa alhalin kasancewa yana cikin kwanciyar rashin lafiya in mutum na da lafiyarsa yana mallakar dukiyarsa baki ɗaya har bayansa amma in ya kwanta ba shi da lafiya rashin lafiya na ajali to ba shi da ikon yin komai cikin dukiyarsa sai ɗaya bisa uku abin da ya sama da ɗaya bisa uku na shari'a ta hana shi fabatta ikhu ataka alaihi kullu fi sulusihi in mutum ya ce ya yanta ya yanta ɗaya bisa uku na bawansa ya tabbatar da haka kuma haka ya tabbata in ya mutu shi a yanta bawan cikin sulusi in bawan ya kai sulusi shi kenan in ya wuce sulusi ga yadda za a yi zuwa gaba insha Allah wa zalika annahu laysa bi manzilati rajuli yu'tiku thulutha 'abdihi ba'da mautihi yace ba daidai yake da mutum yace zai yanta ɗaya bisa ukun bawansa ba bayan mutuwarsa ba li'anna allazi yu'tiku thulutha 'abdihi ba'da mautihi sai ce saboda wanda zai ce bayan mutuwarsa ɗaya bisa ukun bawansa ya zama ɗa lau asha raja'a fi yace da bai mutu ba ya rayu zai iya janyewa yace duka ya zama da zai ci shikenan ya dawo bawansa zai ci zai iya canza ra'ayinsa in ya rayu walam yanfudh itquhu walam yanfudh itquhu ba bai tabbatar da bai zartar da yancin yantar wanda yayi ba wa anna al-abd allazi yabutu sayru itqa sulusihi fi maradihi ba wanda ubangidansa yayyanke ya ce shikenan ya yantar da ɗaya bisa uku ɗinsa ya atiku alaihi kulluhu in asha zai yanta shi baki daya in ya rayu bai mutu ba wa in mata a watuka alaihi fi sulusihi in ya mutu za a yantar da bawan a cikin sulusin a ubangidan wa zalika anna amra almayit ja'izun fi sulusihi kama anna amra sahih ja'izun fi mali kullihi yace abin da yasa haka shine in mutum ba shi da lafiya zai iya tasarrufi a cikin ɗaya bisa ukun dukiyarsa amma in lafiyarsa kalau ne zai iya tasarrufi a cikin dukiyarsa baki daya abinda yake faɗa kenan babu shartu fil itq babin da yazo na sharadi a cikin yantarwa qala malik imamu malik yace man a'taka abdan lahu fabatta itqahu wanda yantar da bawansa yayyanke tabbatar da yancin hatta ta juza shahadatuhu wata timma hurmatuhu wa yasbutu mirasuhu ya tabbatar da haka har bawon zai zamo zai samu yanci zai yi gado zai samu ɗaukaka ma'ana ya ya fita daga bawa ya koma ɗa kenan falaysa li sayyidihi an yashrata alayhi misla ma yashrata ala abdihi tunda ya yanta shi to ubangidan ba shi da iko yi mishi wani sharadi kamar yadda zai ma bawansa sharadi je ka kawo kaza yi kaza a wannan ya zama ɗa yanzu hukuncin su ya canza min malin aw khidmatin ba za ka sami sharadi a cikin dukiya ba ya kawo kudin shi ko ya kawo dukiyarsa ko ya zai maka wata hidima tunda ya zama da matsalar da su ta canza wala ya hamilu alaihi shay'an min ar-rizq ba zai dora masa wani abu ba na kangin bauta ba da anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama imam malik yace me yasa aka faɗi haka yace saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man a'taka shirkan lahu fi abdi duk wanda ya yantar da abin da hissarsa a cikin bawa da suke mallaka su da yawa kuwima alaihi qimatul adli to sai a kimanta sauran bawan da ba a yanta shi ba din kimarsa za ta kama nawa kima kuma na adalci kar a ɗora kudi da yawa kar a rage firashi fa'a ta shuraka'ahu wa hisasahum waɗanda ke da musharaka a cikin a cikin bawa sai a ba su hakkokinsu wa ataka alaihi al'abdu bawan ya zama ɗa kenan قال مالك فهو إذا كان له العبد خالصا yana da bawa a haƙƙu bistikmali itaqatihi shi yafi cancantan ya cika yantar da bawansa wala ya khalituha bi shay'in min ar-riqi babu man ataka raqiqan la yamliku malan ghayrahu to wanda yake da bawa ko bayi sai yanta su sai aka duba aka gani ba shi baya mallakan komai sai wannan bawa ko wannan bayin yaya za a yi yana da iko ba shi da lafiya ya tasarrufi a cikin dukiyar sadaka sai nawa sai sulusi ɗaya bisa uku to sai ce ya yantar da bayansa ko bawansa sai aka bincika aka gani baya mallakan komai sai wannan bawa to me ke hukunci ya za a yi ala hadafani an malikin an yi haifin sa'idin وعن غير واحد عن الحسن ابن أبي الحسن البصري وعن محمد بن سيرين أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا له ستة عند موته zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani yana mallakan bayi guda shida baya mallakan komai sai su sai ce ya yanta su to ya za a yi ya yanta su yana da yanci ya yanta su duka baki daya sai nawa daya bisa uku a ba a cewa biyu sai a ce daya bisa uku daya bisa uku ya kama biyu ne uku ne shida ne goma ko daya bisa uku yake da yanci sai dai in za ka yi lissafi ne ka ce ɗaya bisa uku shida nawa kenan biyu fa ashaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainahum shi manzo Allah ce to wannan ba shi da ikon ya yanta ku ku duka shida din nan biyu kadai zai yanta to yanzu su wane ne guda biyun da za a yanta guda hudu da za su sauro cikin bauta to shi ai kuri'a sai a kasa su gida uku biyu biyu biyu waɗannan biyun su ne rabon mamaci waɗannan biyun waɗannan biyun su ba rabon mamaci ba ne za a yi ƙuri'a eh ina mana ka san gani eh eh ya mutu aka ce sai mazu Allah ya raba su gida uku mutum shida gida uku biyu biyu biyu kenan ko ya za a yi ƙuri'a sai aka ce ku waɗannan biyun ku ne rabon wannan mamaci wayannan biyu ko guda hudun ku kuma zaman kan kuke yi rabon magada ko ko rabon mene ne to za a yi ƙuri'a ɗan ƙuri'an ta faɗi kan rabon mamacin to su suka yantu kenan sauran suna ba eh mutum shi da kaje ka ce ku ne bayi wannan ba bayi bane ba sai a yi ƙuri'a to ya za a yi ƙuri'ar ƙuri'ar za a yi ne a cire rabon mamacin yana da yancin ya ɗaya bisa uku sai ya yi shida sai ya duka baki ɗaya to sai a ce a'a ɗaya bisa uku kake da iko za a yi ƙuri'a ƙuri'an nan da za a yi kan mutum shida ɗaya bisa uku ne biyu kake da ‘yancin kake da ‘yancin ka ‘yanta su sauran hudu ba ka da ‘yanci magada ne ko da menene da menene ne to ya za a yi a cire biyun da za su zama ‘ya'ya sauran hudu su zama bayi kowa na so ya zama ɗa kowa na so ya zama ɗa to sai a ce shi kenan sai a kasa su gida uku biyu biyu biyu uku ba shida kenan ba to za a yi ƙuri'a ku ku ne rabon mai gida ku ku ba rabon mai gida ba ne tun da ya riga ya mutu in aka yi kuri'a ta fadi kan rabon mai gida to rabon mai gida din nan su aka yanta kenan ku sai ku koma kangin bauta ba zancen karfi ba ne ko dole ba ne a'a kuri'a aka yi saboda ya yi tasarrufi cikin abin da ba shi da iko kuma bai ayyana ba balle a ce su to shine yadda za a yi kenan a fita da eh أشي أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا له ستة عند موته عند موته eh a wannan maganar ma ba ta taso ba lokacin da mutum ke da lafiya yana da yancin in biliyan ne ya ce ya bayar shi kenan amma ya zo ba shi da lafiya rashin lafiyan kuma ya kasu kashe biyu aiko wancan sati ya yi mun karanta ku aka ce mai ciki za ta tsaya matsayin mara lafiya amma farkon ciki ne ba ta sai ciki aka yi wata shida haka wanda ya shiga sahun yaki shi ma zai dauki hukunci mara lafiya ba shi da yanci wasiya sai ɗaya bisa ukun dukiyarsa ba haka bane ba to wanda yace inda mautihi lokacin da zai mutu sai wasiya da dukiyarsa duka baki dai guda shida sai aka samu baya mallakan komai sai su to wasiya za ta tsaya kan nawa ne a kan sulusi kan ɗaya bisa uku kan ɗaya bisa uku to ya za a cire ɗaya bisa uku kowa na so a ce shi ɗa ne sai a yi ƙura'a ya za a cire ƙura'a shi ne manzo Allah ya nuna yadda aka yi waɗanda suka zama sallallahu alaihi wasallam fa ashama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainahum fa ataka thulutha tilka al-abid aka ga fa ataka thulutha tilka al-abid ba a ce fa ataka ithnain ba thulutha tilka al-abid qala malik wa balagani annahu lam yakun li zalika ar-rajulu malun ghayruhu ba shi da komai sai bayin ya ‘yanta su to ya yi tasarrufi cikin abin da ba shi da ikon yin tasarrufi kenan sai a dawo da shi kan abin da yake da ‘yancin ya tasarrufi ya ce ala wa haddasa ne an malikin an rabi'ata bin abi abdurrahman anna rajulan fi imarati abana ibn usman lokacin da abana ibn usman shine ke gwamna wani mutum a ataka raqiqan lahu kullahum jami'an yana da bayi sai ce ya yanta su duk baki daya walam yakul lahu malun ghayrahum ba shi da wadda dukiya sai su kadai fa amara abana ibn usmana bi tilka raqiq sai abana bin usman ya ce to wannan bayin in sun kai mai nawa ko mai yawan su za a kasa wa qusimat aflatan za a kasa su gida uku thumma ashama ala ayyihim yakhruju sahama almayyit nan ne ya fito da abin fili ko sa'a ce sa'a ce za a yi qur'a ina rabon wanda ya mutun zai fito nan ne aka yanta fayyatiquna fawqa as-sahmu ala ahli al-aslath sai ƙuri'ar ta faɗi kan ɗayan bisa ukun da aka raba fa'ata ka sulus allazi wa ka alaihi musaham babul qada'i fi malil abdi idza utika aw ataq babin hukunci dukiyar bawa in aka ɗanta shi ina hukuncin dukiyarsa da yake mallaka farko da yana bawa da shi da dukiyarsa na ubangidansa ne to sai aka ɗanta shi yanzu bawa yana mallakan dukiya yana mallakan ƴaƴa to yaya ina matsayin ƴaƴansa ina matsayin dukiyarsa qala haddathani an malik an ibn shihab annahu sami'ahu yaqulu madat as-sunnatu yace sunna ta shude anna al-'abd idha ataka tabi'ahu maluhu wai sunna da aka sani ana aiki da ita anna al-'abda iza ataka aw utika tabi'ahu maluhu bawa in an yanta shi dukiyar su na tare za su bi shi to me kenan ina ma ina fassarar wannan kenan an yanta shi ya zama da dukiyar sa su ma su zama sun yanta kenan ubangidan ba shi da iko kan bawan da ya yanta kuma haka ba shi da iko kan dukiyar eh da shi ce tabi'ahu maluhu ina ma na tabi ahu malum in an yanta shi ƴaƴansa sai su bi shi da dukiyarsa sai su bi shi qala malikun wa mimma yubayyinu zalika imamu malik yace abinda ke ƙara tabbatar da wannan abin ya bayyana anna al-abda idza ataka tabi'ahu maluhu yace bawa in an yanta shi in ya yantu dukiyarsa sai su bi shi mana dukiyarsa su ma sun yantu kenan anna al-mukataba idza kutiba tabi'ahu maluhu wanda aka karya masa fansa aka yanka masa fansa je kawo kaza ka zama kaza aka ce shi ma dukiyarsa za su bi shi wa in lam yashtaritu ko da ba sharadin su ba wa zalika anna aqdal kitaba huwa aqdul wala'i ay kull mana akadin da aka yi na kitaba an yanka mishi an karya masa fansa ya je kawo kaza ya zama dadin nan ay aqdul aqdul wala'i akadi ne na jibinta إذا تم ذلك إن يتشكى وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد أي دوك يرباوا دا وان دا كريا بس فانسا با كمان آئن سبني إنما أولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة أموالهما أي دوك يرسو سنة تكين كنجم بوتا هر يرزو ba kaman ‘ya'yansu suna cikin ƙangin bauta har yanzu ba kaman dukiyarsu ba ne li'anna sunnata lati lakhtilafa fiha yace saboda sunnan da ba sabani a ciki da ce inda ake karatu mota ne yadda aka saba ana yi duk inda imam malik yace as-sunnatu kaza as-sunnatu kaza kafin aka yi karshen muwatta ka sa alama duk kaga so nawa ya faɗa sa'annan kuma as-sunnatu lati lakhtilafa fihi min al-mujtama' alayhi wani da ya bi su haka sai ya cire littafi ya ce ga abubuwan da imamu malik ya tabbatar ya dogara a kansu ya tabbatar da mazhabu ahalil madina eh an aka ce sunna lati la ikhtilafa fihi ijma'i ke wal mujtama'u alayhi indana wa kaza kaza kaza to sai in makarantu ne jami'o'i ne da ake karatu wayannan duk sai an bi su ɗaya bayan ɗaya bayan da an ciccire su to sai ka je ka cire wani babban ilimi kai ma ka zama malami ke eh لأن السنة التي لا اختلاف فيها سبود السنة دباب صاباني أتكنت أن العبد إذا عتق تبعه ماله باوا إن أن أنت شكويا أنت دوكير سيس بيشي إلا أنا سيس بيشي سوما سوزم أمي سوزم آآ ولم يتبعه ولده ƴaƴansa ba za su bi cikin yanci ba wa annal mukataba idza kutiba tabi'ahu maluhu wa lam yatba'ahu waladuhu qala malikun wa mimma yubayyinu dhalika aidan anna al-'abda wal mukatab wal mukatiba idza aflasa ukhizat amwaluhuma yace imam malik ya kullu ta wata hanya ku mas'aloli ne sai sai wanda ya kware cikin fikihu yace ai bawa da wanda aka karya masa fansa ko wanda ya karya fansa idza aflasa ukhizat amwaluhuma in suka tsiyace dukiyar su kare za a karbi kudin su za a dauki dukiyar su wa ummuhatu auladihima da ummuhatul aulad wa lam tukhal auladuhuma ba za a dauki ƴaƴan su ba ba za a dauki ƴaƴan su ba za a karbi dukiyar su da ummuhatul aulad ummul walad bai wakace ka sadu da ita ta haihu tunda ta haihu ta zama ita ba ya ba ba kuma cikakkiyar baiwa ba isai na umar ya ce sai a barta haka nan kana saduwa da ita ran da ka mutu ta zama ta zama ya ba za ka sayar da ita ba ba za ka ba da ita kyauta ba ba za ka yi shine ummu hatul auladi kenan li'annahum laysu bi amwalin lahuma qala malikun wa mimma yubayyinu zalika aidan anna al-'abda idha bi'a wa ishtarata alladhi ibta'ahu in an sai da bawa wanda zai sayan ya sharaɗi malahu ya ce zan sai shi hada dukiyarsa lam ya dukul waladuhu fi malihi ya sai shi ya mallake shi ya mallaki dukiyarsa ƴaƴansa fa ba za su shiga ciki ba qala malikun wa mimma yubayyinu zalika aidan anna al-'abda idza jaraha imam malik har yanzu dai yana nuna ƙwarewa cikin fikihu yace ai bawa in yaje barna ya jimma wani ciwo ukhidha huwa wa maluhu za a kama shi da dukiyarsa walam yi duhu ba za a kama 'ya'yansa ba wayannan manya-manyan matsaloli ne imam malik yake fitowa da su sai wanda ke da dama ke da sha'awa ya zama faqihi amma za ka ji karatu to sai ka ce sallallahu alaihi wasallam shi ke ka samu lada manya-manyan maganganu yake kawowa ya kawo matsala mai wahala ya nuna maka to ai ga mafitarsa a cikin shari'a abin da yasa aka ce kaza saboda kaza abin da yasa aka ce kaza saboda kaza kuma haka al'amarin yake amma kai tunaninka da mai kwarewarka ba zai hango wannan ba eh babu itqi ummahatil aulad wa jami'il qada'i fil itaqa babin da yazo na enta ummahatil aulad ummul walad kenan wa jami'ul qada'i fil itaqa da kuma abin da ya tattara hukunce-hukunce daban-daban a cikin 'yantar da bayi. Ala haddasa ni an malikin, an nafi'in, an Abdullahi bin Umara, an na Umar bin al-Khattabi kala, ya ce, sai na Umar ya ce, ayyuma walidatin waladat min sayyidaha dubbai wadda ta haihu wajen uban gidanta, ya sadu da ita har ta haihu, fa innahu la yabi'uha ya ce ba za ka iya ba ka da iko ka sayar da ita wala ya habu ha wala yi warrisu ha ba za ka sayar da ita ba ba za ka ba da ita kyauta ba ba za a gaji ba za ka gadar da ita ba kamar a gaje ta ba wa huwa yastamti'u biha sai dai ka zauna kana jin dadi ita kana saduwa da ita fa idza mata fa hiya hurra ran da ya mutu ta zama ɗaya kenan ummul walad kenan da bawa ummul walad tsakiya ba cikakkiyar baiwa ba ba cikakkiyar abin nan ba qala wa hadathani an malikin annahu balagahu anna umar ibn al-khattabi yace sayyidina umar atat walidatun qad darabaha sayyiduha binar wata baiwa ta zuma ta ubangidanta wanda ke mallakarta yayi mata azaba ko ya dake ta ko ya kone ta da wuta au asabaha biha fa a'taqaha shi sai na umar ce je kin zama ya shi ɗan tata qala malik imam malik yace al'amru al-mujtama'u alayhi indana al'amru al-mujtama'u alayhi indana indana man ahlul madina ijma'u ahlul madina ke saboda imam malik ba zai faɗi wannan magana haka kawai ya sha shayi ko ya ci kilishi ya zai ta faɗa haka ba a'a matsala ce sai da aka tabbatar aka bincika aka tabbatar da aka faɗe ta aka rubuta الأمر المجتمع عندنا أنه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله baya halatta a yanta mutum ya yanta bayansa kuma yana ana bin shi bashi da ba zai iya biya ba biya ba ma'ana bawon yana cikin dukiyarsa kenan a ɗauki a biya bashi ya fi a ce ya ‘yanta shi in ya ‘yanta shi ma ana bin shi bashi mun karanta tun satuka da suka wuce ya za a yi sai a dawo da shi a biya bashi wa annahu la tajuzu ataqatul gulami hatta yahtalima baya halatta a ‘yanta bawa karami sai in ya balaga wa annahu la tajuzu ataqatul gulami hatta yahtalima aw yabluga mablagal mu'talab ko ya balaga ko kuwa ya yi mafarki kenan ko kuwa kai shekarun da ya isa a ce ɗaya balaga ko da bai mafarki ba wa annahu la tajuzu ataqatul muwalla alayhi fi malihi baya halatta a yanta bawan da aka dora hannu akan dukiyarsa hajar kenan wa in balaga al-hulma hatta yaliya malahu ko da ya balaga har sai ya kai inda za a iya danka dukiyarsa a bashi wa ake dora ma hannu akan dukiya wanda yake wawa safihi ko mara hankali ko wanda ba zai tasarrufi ba sai a dora hannu akan dukiyarsa ba shi da ikon tasarrufi in ya samu hankali da zai iya tafiyar da dukiyarsa aka danka masa to wannan hukunci ya hau ya, ya hau kansa kenan babu ma yajuzu min al-itqi fi ar-riqab al-wajiba wai babin da ke bayanin cewa in ana bin ka bashin rakabatin mu'mina ya zama wajibi ne fa ba wai ganin damanka ne za ka yi ba to wace ce wace rakaba ya halatta a yi an fahimta in an karanta unwani zai fito fili insha Allah ala haddasani an malikin an hilal bin usama an ata ibn yasarin an umara ibn al-hakami أنه قال شيتي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتنازم من ظن الله صلى الله عليه وسلم فقلت سينتي يا رسول الله يا من ظن الله صلى الله عليه وسلم إن جارية لي كانت ترعى غنما لي yace ina da baiwa tana min kiwon dabbobi tumakai awakai فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم سينزو نتردى بابو بابو تنكيا داي اشكي فسألتها عنها سيرتي يا أكي عدد بيتش كما هنا ايه فقالت أكلها الذئب أي كركيتي كوراني تشنجي فأسفت عليها وكنت من بني آدم sai na yi fushi da maganar da ta yi min ina dabba ta ce ai kura ce ta canye sai na yi fushi falatamtu wajhaha sai ya mari fuskarta wa alayya raqabatun afa utikuha dama ana bi na bashin yantar da wuyayi zai iya yantar da wannan da na bai wannan na mata duka da na buge ta an fahimta abin da ake la'akari da shi shine mu'mina baiwa mu'mina eh ita ce za a amma kasancewar tana sabon Allah ko ɗan kaza ne ko ɗan menene ba shi da alaka alakan wannan ɗan ko bai wadda za mu'mina ce ko ba mu'mina ba ce abinda ake la'akari da shi kenan amma in yanci za yantawa za ka yi na na tatawu'i ba na wajibi ba kowa ma kana iya yi an fahimta ya ce ya manzo Allah zan iya yanta ta an fahimci masalar ko bai wasa tana masa kiwon tumakai sai zo yana tinkiya daya ai kirkirke ce kura ce ta ce sai fushi ya ce saboda ne ina cikin ɗan adam ɗan adam ya ga abin da ran shi bai so sai ya fushi ba haka bane ba ya ce sai na mare ta a kan fuska to shi kenan ya manzon Allah kuma ana bi na akwai rakaba mu'mina a kaina zan iya yantar da wannan baiwar ai kaga kasancewar ta baiwa ba shi da alaka abin da ke da alaka shine mu'mina ce ko ba mu'mina bace faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi manzo Allah ya ce kawo ta sai ta zo sai ce aina Allah qalat fi samai faƙala man ana faƙalat anta rasulullah faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a'tiqha ina mana wannan magana a'tiqha fa'innaha kasancewarta baiwa ba shi da alaka kasancewarsa ɗan zina ba shi da alaka kasancewarta mazinaciya ba shi da alaka imani ake shi ne manatul nan mahallu shayar shi ne in yayantar da baiwa mumina ya yi ko bai ba ya yi ala haddasa ni an malikin an ibn shahabin an ubaidillahi bin abdullahi bin utubata bin mas'udin أن رجلا من الأنصار wani mutum cikin lansarawa mutanen madina ja'a ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi jariyatin lahu sauda'a ya zo da baiwarsa baka bakar baiwa ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqala sai ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna alayya raqabatan mu'mina akwai bashin raqaba mu'mina a kaina akwai abin da nayi wannan haƙƙi yana ta akan wuyata ni wuyana fa in ka fa in kunta taraha mu'minatan u'tikuha in kana ganin mu'mina ce sai yanta ta kasancewar ta fara ce ko baka ba shi da alaka kenan ko fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce atashhadina Allah ilaha illa Allah atashhadina Allah ilaha illa Allah kin shaida cewa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah? Qalat na'am ta ce yi, Qala a tashhadi na Allah Muhammadan Rasulullah, kin shaida cewa manzon Muhammadu bawan Allah ne? Qalat na'am ta ce yi tambaya ta biyu kenan. Qala a tuƙini na bilba'asi ba da maut kina da yakinin cewa in an mutu za a tashi ranar tashi alkiyama? Qalat na'am ta ce yi وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها انتهت انت دي wancan jarrabawa guda biyu kenan wannan guda uku duk menene manatul hukum imani imani jarrabawa kenan har lokacin ba wanda ke cewa Allah na ko ina sai daga bayar yawa yadda matsalolin suka fito eh eh ai me to ai ba zance ba ai ba zance abubuwan tsabani ko ba abubuwan tsabani ba kai kanka kana maliki yanci shekara nawa yaushe ka san mawatta sai yanzu to wanda akwai wanda ke karanta zai karanta shekara 30 40 ba lalle ne fahimci abin da ke ciki ba yana karanta ne ta abuda ba ma sai ka kula da shi ba ba sai ka mai da hankali ba wayannan maganganu fa da ake karantawa karatu da ake sawa ana yi an ga Buhari Muslim Tirmidhi an zo mawarta yadda ake yi zama za ka yi kai da abokin karatun ka ko biyu ko ku uku ku ɗauko matsala kuna tattaunawa kowa ya kawo fahimtar shi to da haka za ka iya fahimtar ɗaya bisa miliyan na muwatta sai kun zauna kuna tattaunawa ba kowace matsala fa don kayan larabci za ka karanta shi morin muwatta malin ka fahimta ba fa sai ka isa sharhu shuku akwai sharhin wannan akwai sharhin wannan akwai sharhin wannan wannan bai gamsar ba sai ka koma wannan wannan bai gamsar ba sai kuma wannan wannan bai wani ma matsalolin duk sun tsallake eh shi yasa an kana son ka fahimta zaka karanta sai ka zauna ku biyu ku uku ba ku biyu ku uku ke zuwa karatu ba sai ku zauna ga matsala kaza kaza sai ku karanta da larabci wannan kai fassara wannan kai fassara wannan kai fassara to me ake fahimta anan wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo ai wannan shine daidai ai wannan kuskure ne ai duk to she matsalar ta zauna mu to wata rana zaka yi karanta da muhatta zaka zaka zama faqihul maliki manyan malamai fa su suka su suke jinjina ma mawatta fa manyan malamai in kana so ka karanta almajiran maliku ka gani almajiran maliku da almajiran su wane ne su wane ne su da wane ne kan gaba cikin almajiran maliku manya manyan mutane abdurrahman ibn al-qasim daga kasar masar ya tashi ya je madina ya karatu ya ce tun da na shiga madina ban taba zuwa kasuwa na sarrafa taro na sarrafa kwandala zan fi cika kwandala ba a karatu nake yi saboda me akwai scholarship iyayensa na da kuɗi suna aiko mishi ba talauci ya gama karatunsa kakab zaman shi cikin madina karatu yake yi neman ilimi yake wajen malik ya gama ba ya karbi certificate ba ai convocation aiko ya koma garin su ya koma masar ya zama malami ya aiko mai imamu malik imamu darar hijira da bukata mu Allah rufa mana asiri da bukatar kudi shi aiko ma cek imam malik ya ce a'a ba Allah ya rufa mana asiri kaza su imam shafi'i da me suke alfahari da muwatta manya-manyan malamai har manya-manyan malaman ahnaf sharhin muwatta wanda ya fi duk tsawo da bayani da gamsarwa hanafi ya yi shi ahnaf suka yi Eh, kan dahalawi kan dahalawi aujazul masalik mutumin indiya ne ya girma ya tsufa ya tsufa har ya zo ya kai sai dai a ɗauko shi a ajiye shi masallaci haramin annabi yana a shanya shi cikin rana lokaci kai a ɗauke shi a je da shi wannan ya zo ya gaishe shi ya amsa wannan ya zo ya gaishe shi yana zaune ne yana jiran mutuwa mubba shi ne ya yi sharhi ga su tamhid libin abdulbar ga su kagaga muwatta ba ba irin sharhin da ba ya mishi kuma manya-manyan malamai a cikin fikihu a cikin hadisi a cikin menene da menene قال وحدثني عن مالك أن باش- باشيني عبد الرحمن ابن القاسم ينا مصر ينا كرنتروا wani ci wane ne na manta shi sai ya taso ya zo wajen Ib- abdurrahman bin al-qasim yana neman ilimin imamu malik sai ya takaici ya ce kuntu a taraddadu ila ibn al-qasim wa jawabatu malik tasilu lahallahu al-faqra laulahu lastadnaitu bi malikin an ibn al-qasim yace Allah wadaran talauci ina zuwa ina kallon wasikun imamu malik suna zuwa wajen abdurrahman ma'ana ina raye imamu malik na raye amma talauci ya hana ni zuwa madina ba kudin visa ba kudin sco- ba kudin jirgi ba hali dole na isu da ilimin ibn ibn al-qasim yaushe za a ce imamu malik na duniya ka je wajen wani kana karatu ya ce to amma talauci ya tabbi- ya- ya- ya kawo wannan ya ce lahallahul fakra Allah wadaran talauci tir da talauci ba dan talauci ba ai da na je har madina ga imam malik yana raye lastagnaitu bi malikin an ibn al-qasim tare da cewa lokacin abdurrahman ibn al-qasim fa ba karamin aiki bane shi ma ba babban malami ne sosai a masar ya ɗauko ilimin malik ya kawo masar abdurrahman ibn al-qasim al-maliki abdurrahman ibn al-qasim al-maliki قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن المقبوري أنه قال أكتي سئل أبو هريرة عن الرجل تكون عليه رقبة أنت بي أبو هريرة متني أكوي باشن أنت, أنت وياي أكنسا هل يعتق فيها ابن الزنا إن زي أنت أو كنت زنا أنت شي ياي فقال أبو هريرة نعم ذلك يجزئ عنه هي ياي منات الحكم شيني من إيماني با عند fito ba. To da zina mai laifinsa da ya san hanyar da zai fito kenan zai fito waɗanda suka yi wannan abin in sun tuba Allah zai karbi tubansu balle shi da ba shi da komai ba abin da ya shafe su cikin aikin da aka yi shine kawai sunan shi walad zina shi kenan to me yasa malikiya suka ce ba zai limanci ba in ya walad zina yayi limanci yayi kamar yadda dan kowa zai yi limanci to me yasa suka cikare suka ce tunda an san shi da haka duk sa'an da ya shiga gaba zai sallah sai ga shaitan ya kawo muku wannan tunanin cikin ranku kuna kallon shi da wannan shi yasa aka ce ya jawo baya amma sallar sallar su daidai da ta kowa ai an ji an ji fatawa Abu Huraira ne ah wala da zina ake fada Hausa ne aka ce shege ko eh eh eh ina mana ya mallake shi ya yake mallakan bawa ko a sayan shi ko a baka shi ko a kama shi wajen yaki ya yi mallake shi wannan matsala ya ba wata matsala قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن فضالة ابن عبيد الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل أن تنبيش دنجني دا متمن دا تكون عليه رقبة أكوي باش أنت وياي أكنش زيبيا هل يجوز له أن يؤتيك ولد الزنا ولد الزنا زي إيه أنت تنزنا قال نعم ذلك يجزئ عنه إن يهك ياي ba matsalan waladin zina ne ko waladin kaza a imani ake bukata in mumini ne shikenan zai shiga aljanna kamar da kowa zai shiga aljanna babu ma la yajuzu min al-itqi fi ar-riqab al-wajiba babin da ke bayanin abinda baya halatta a 'yan tashi in ana bin mutum bashin 'yanta wuyaye na wajibi ba wai na tatsawu'i ba na wajibi قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة yace an tambayi Abdullahi dan Umar dangane da ɗan ta wuyaye na wajibi hal tushtara bi shartin za iya zuwa a sai bai wanda sharadi fa qala la wani irin sharadi zan sai bai wannan sharadi zan je ɗan ta ne daga ce a'a baka sai cikakkiyar baiwa ba قال لا سبب مي قال مالك وذلك حسن ما سمعت في الرقاب الواجبة ce abin da ya fi kyau kenan cikin abin da na ji saboda me annahu la yashtari allazi yu'tiquha fi ma wajaba alayhi bi shartin ala an yu'tiquha wanda zai saye ta yan tata da yake wajibi ne akan shi ba zai sharadi ba li'annahu idza fa'ala zalika falaysat bi raqabatin tamma zan sayi wannan baiwar zan je yanta ta wannan baiwar farashinta miliyan ɗaya ne tun daga ce za ka je ka yanta ta sha ce to an rage ma dubu ɗari biyu an rage farashinta ke shi kuma abinda aka fi so an tambaya wani wuyaye ya fi cancanta ga ce wanda ya fi tsada ya fi ɗaukaka li'annahu ya za'u min samaniha lillazi ya sharitu min itbiha a ya fito fili ko قال مالك ولا باس ان يشتري الرقبه في التطوع yace in ‘yantawa za ka yi na tattawu'i ba wajibi ba ne a kanka wa ya shtaritu an yi utuka za ka yi sharaɗi ɗin zai sai yanta kala malikun inna a hasara masu ne a firin kabin wajiba ya ce abinda ya fi cikin abinda aka ji firin kabin wajiba annahu la ya juzu an yi utuka fiha nasaraniyun wa la yahudiyun in akwai bashin ‘yanta wuyaye a kanka ba za ka sai ba hude ko ba nasare ka ‘yanta shi ba sai mumini a atiƙa fa inna ha mu'mina wala yi utaku fiha mukatabun haka wanda aka karya masa fansa wala mudabbarun wanda aka ce bayan ubangidansa ya mutu ya zama ɗa wala ummu waladin ko ko ummu walad wala mu'takun ila sinin ko wanda za mu'tikun ila sinin shine wanda aka ce zuwa shekara kaza ko zuwa lokaci kaza wannan ya zama da ce ce ba za a sayar da shi wala a'ma ko makahu wala ba'sa an yutaka nasraniyu wal yahudiyu wal majusiyu tatawwan imam malik yace babu laifi in tatawwi kaga dama zaka yanta bawa ka sai ba majusi ko ba nasare ko ba yahude me yasa yace li anna allaha tabaaraka wa ta'ala qala fi kitabihi yace ai ayar cewa ta yi fa imma mannan ba'du wa imma fida fa imma mannan ba'du fal mannu al ataqatu mannan din shine a enta qala malikun fa amma ar riqabu al wajiba allati zakaraha allah fi kitab فإنه لا يؤتك فيها إلا رقبة مؤمنة إلا رقبة مؤمنة قال مالك وكذلك في إطعام المساكين في الكفارات حكى إن أكتشي كفارة في إطعام مسكين إطعام شهر مسكيني توان مسكيني ذا أبايوا لا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام an fahimta lokaci ya fi ne da saura babu itkil hayyi anil mayyit babin da ya zo na murayayye da yan tabu yayi saboda mamaci ya samu lada ya rasu kana so ya samu lada sai ka yi mishi ka yanta bayanka ko ka sai suka yanta su ala haddathani an malikin an abdurrahman bin abi amrat al-ansari anna ummahu aradat an tusiya mahaifiyarsa tana son ta yi wasiya thumma akharat zalika ila an tusbiha sai ta ce to bar ta jinkirta wannan wasiyan kafin gari ya waye fa halakat kan gari ya waye sai ta mutu wa kad kanat hammat bi an tu'tika ta niyan ta niyan ta dan tabawa fa qala abdurrahman fa qultu lil qasim bin muhammadin sai na tambayi al qasim ibn muhammadin ayanfa'uha an u'tika anha tunda ta rasu dukiya ta zama tawa magada danta sai ce inna yarta mata za ta samu lada wa qala al-qasim inna sa'ad ibn ubadata sai ce ai sa'ad dan ubadata qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ummi halakat mahaifiyata ta rasu fa hal yanfa'uha an a'ti an u'tika anha yace inna anta bawa dan ta samu lada za ta samu lada وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم سيما زال الله يقول إيه ذات سابلانا قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال يتي توفي عبد الرحمن ابن أبي بكر في نوم نامه عبد الرحمن دان أبو بكر دان وانا عائشة يا رسول كم بجي فأعتقد أنه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقابا كثيرة shi na aisha ta ce barin yanta ‘ya'ya Allah ya ba shi lada. Kala malikun wa haza a habbu ma samitu ilayya fi zalika. Babu fadli itkin riƙabi wa itkin zaniya wa ibn zina. Babin da ya zo na bayanin falalan da ke cikin ‘yanta wuya bayi da kuma ‘yanta mazinaciya ko mazinaci. ko ɗan zina ko ‘yar zina. Ala haddasa ni an malikin, an Hisham ibn Urwa an abihi, an Aisha ta zaujin Nabi sallallahu Alaihi wasallama, an na Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama, su ila anin riƙabi, an tambayi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ayyuhuma afdal wuyayen da za a sai a ‘yanta wanne ne ya fi. Faƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama aglaha samanan wanda ya fi tsada. wa anfasuha inda ahliha wanda fi tsada wajen musa masu قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر yace an karbo daga Abdullah dan Umar annahu cewa tabbas shi Abdullah bin Umar annahu cewa tabbas cewa shi Abdullah dan Umar a'taka walada zinan ya anta dan zina wa ummuhu da uwarsa أين محل الشاهد باب عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا أعتق ولد زنا وأمه محل الشاهد كده Ha ha ha. kun ji abin da yake faɗa? a to suwa ke ta kaba matarsa ce? اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم